بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan darussa masu albarka darussan da muke bayani akan tarjama da kuma fassara ta hadisan da suka zo a riyadu salihin na imamun nawawi idan ba manta ba a darasin da ya gabata muna cikin babu sabar wato babin da yake bayani akan mahimmancin haƙuri sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara lokaci ya yi halinsa za mu tashi daga inda muka tsaya shek malam fahir zai ci gaba
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال an karɓo daga anas Allah ya ƙara masa yarda yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata mace a jikin wani kabari tana kuka sai ya ce mata اتق الله واصبري ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri فقالت إليك عني sai ta ce rabu da ni فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه dan baka haɗu da irin musibar da na haɗu da ita bane baka kuma santa ba shi yasa kake bani haƙuri فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم sai aka ce mata ai wannan da kika gani annabin Allah ne fa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين sai ta tafi kofar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai bata samu masu gadi ba فقالت لم أعرفك sai ta ce ai ban gane ka bane فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى sai yake ce mata ai cikakken haƙuri shine wanda mutum ya yi daga lokacin da musiba ta riske shi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها a wata ruwayar ta muslim tana yin kuka ne saboda wani yaronta da ya mutu وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara yarda a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة Allah maɗaukakin sarki yana cewa cikin hadisul kursi babu wani sakamako da zan ba wa bawana wanda na ɗauke masa ɗan lelansa illa kawai in ba shi aljanna matuƙar ya yi haƙuri kuma ya nemi lada a wajena.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون An karɓo daga Nana Aisha Allah ya ƙara yarda a gare ta tana cewa ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da kwalara.
فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين sai ya ba ta labari cewa ita kwalara wata azaba ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake aiko da ita ga wanda ya so saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta ta zama rahama ga muminai.
فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani bawa wanda zai haɗu da kwalara kuma ya ci gaba da zama a cikin garinsa yana mai haƙuri yana kuma mai neman lada a wajen Allah yana mai tabbatar da cewa babu wani abu da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta masa face sai ya kasance yana da ladan shahidi wanda ya mutu a wajen ɗaukar kalmar Allah.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
an karɓo daga anas Allah ya ƙara masa yarda yana cewa na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa إن الله عز وجل قال Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عودته, عودته منهما الجنة idan na jarrabu bawana da idanuwansa ma'ana na makantar da shi kuma ya haƙuri to zan canza masa da aljanna رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما an karɓo daga abba bin abi rabah ya ce ibnu abbas allah ya ƙara masa yarda ya ce min ألا أريك امرأة من أهل الجنة bana nuna maka wata mace daga cikin yan aljanna ba فقلت بلى sai na ce masa eh babu laifi ina buƙatar na ganta قال هذه المرأة السوداء
ya ce ita ce wannan baƙan macen da ka gani أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba shi labari cewa tana yin cutar farfadiya وإني أتكشف فادعو الله تعالى لي ni kuma idan wannan cutar ta haɗu da ni al'aurata takan yaye saboda haka ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye min wannan cutar قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idan kin so to ki haƙuri aljanna ta tabbata a gare ki in kin so kuma zan roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya baki lafiya
فقالت أصبر sai ta ce zan yi haƙuri فقالت إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف فدعا لها sai ta ce to amma fa al'aurata tana yayewa saboda haka ka roki Allah kada al'aurata ta sake yayewa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roƙa mata Allah متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisin وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Abdurrahman Abdullahi bin Mas'ud Allah ya ƙara masa yarda ya ce
كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول yake cewa kamar ina ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin wani annabi daga cikin annabawa Allah ya ƙara musu tsira da aminci wanda mutanensa suka dake shi har jini ya fita yana shafa jinin daga fuskarsa yana cewa اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ya Allah ka gafarta wa mutanena domin su ba su sani ba متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu sa'idin al-khudri da kuma abu huraira allah ya ƙara musu yarda suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه
yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata wahala ko wani ciwo ko wata damuwa ko wani bakin ciki ko kuma wata cuta wacce za ta samu mumini kai har ƙayar ma da zai taka ta face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare masa wani daga cikin zunubansa متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
an karɓo daga abdullahi ɗan mas'ud allah ya ƙara masa yarda yana cewa دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك
na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana fama da ciwo فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا sai na ce ya manzan allah tabbas kana yin ciwo mai tsanani
قال أجل sai ya ce haka ne إني أوعك كما يوعك رجلان منكم ni ana sanya min cuta kamar yadda ake sanya wa mutum biyu daga cikinku قلت ذلك أن لك أجرين sai na ce saboda kana da ninkin ladan mutum biyu ne yasa haka take faruwa gare ka قال أجل في ذلك هكذا.
كذلك قال أجل ذلك كذلك sai ya ce tabbas haka abin yake
ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته babu wani musulmi wanda wata cuta za ta same shi daga ƙaya zuwa abin da ya samanta face Allah subhanahu wa ta'ala ya kankare masa zunubansa وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها kuma sai an karkaɗe masa zunubansa kamar yadda ah, bishiya take karkaɗe ganyenta متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara yarda a gare shi yana cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce duk mutumin da allah ya nufe shi da alkhairi sai ya sanya masa cuta
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
an karɓo daga anas allah ya ƙara masa yarda yana cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه kada ɗayanku ya yi fatan mutuwa saboda wata cuta da ta same shi فإن كان لابد فاعلا فليقل idan ya zama babu makawa sai ya faɗi wani abu na fatan mutuwa to ya ce اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ya Allah ka raya ni matuƙar rayuwa ita ta fi alkhairi gare ni وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ya Allah ka kashe ni in dai mutuwa ita ce ta fi alkhairi gare ni متفق عليه
Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي عبد الله خباب بن أرد وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه an karɓo daga Khabbab bin al-Arat Allah ya ƙara masa yarda yana cewa
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة
yake cewa mun kai ƙara zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya yi matashi da wata rigarsa a inuwar ka'aba فقلنا ألا تستنصر لنا muka ce ya manzan Allah ba za ka nema mana taimako ba ألا تدعو لنا ba za ka roƙa mana Allah ba فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda suka zo gabaninku akan ɗauki mutum ɗaya daga cikinsu a saka shi a cikin rami a ɗauko zarto a sa wannan zartan a kan shi a raba shi gida biyu a dinga sa masa kum na eh, ƙarfe tsakanin namansa da kuma ƙashinsa amma duk da haka ba zai ba addininsa ba والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantsi da Allah tabbas Allah zai cika wannan al'amarin ta yadda mutum zai hau dabbarsa tun daga san'a har zuwa hadramaut baya jin tsoron kowa sai Allah ga kuma kura tana tare da tumakinsa sai dai ku kuna yin gaggawa ne رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة a wata ruwayar kuma mun yi masa wannan bayanin ne a lokacin da muka haɗu da tsanani daga mushrikai
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة an karɓo daga abdullahi bin mas'udin allah ya ƙara masa yarda yake cewa ranar da aka yi yakin hunai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita wasu mutane a lokacin da aka zo ana rabon ganima فأعطى الأقرأ فأعطى الأقرأ بن حابس مئة من الإبل ya ba wa al'aqra bin habis raƙuma ɗari وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك ya ba wa uyayna bin hissin raƙuma ɗari وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة ya ba wa wasu daga cikin manyan larabawa kyaututtuka kuma ya fifita su a wajen rabo فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها sai wani mutum ya ce na rantse da Allah wannan rabon babu adalci a cikin shi وما أريد فيها وجه الله ba a yi nufin Allah da ita ba فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم sai na ce wallahi zan je in sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam فأتيته فأخبرته بما قال sai na je na ba shi labarin abin da ya faɗa فتغير وجهه حتى كان كالصفر sai na je na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina faɗa masa sai na ga fuskarsa ta canza ta yi jajawar
ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله sannan ya ce yanzu idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba wane ne zai yi adalci ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر Allah ya ji kan annabi Musa tabbas an cuce shi da abin da ya fi haka yawa sai ya haƙuri لا جرم لا أرفع إليه بعدها, بعدها حديثا sai na ce tabbas daga yau ba zan sake kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan maganar ba متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga Anas Allah ya ƙara masa yarda yana cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin alkhairi ga bawa sai ya gaggauta masa uquba a duniya
وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin sharri ga ɗan adam sai ya kyale shi ya ci gaba da aikata zunubai ranar alkiyama ya kama shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa girman sakamako yana tare da girman bala'i وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم idan Allah madaukakin sarki ya so mutane da alkhairi sai ya jarrabe su فمن رضي فله الرضا ومن سقط mutumin da- فله السخط duk mutumin da ya yarda to sai yarda ta haɗu da shi duk mutumin kuma da ya yi fushi da wannan ƙaddarar da Allah ya ɗora masa to sai fushin Allah ya tabbata a gare shi رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau
وعن أنس رضي الله عنه قال
an karɓo daga Anas Allah ya ƙara masa yarda yana cewa كان ابن لأبي طلحة يشتكي
yake cewa akwai wani yaro na Abu Talha ya kasance yana fama da ciwo فخرج أبو طلحة فقبض الصبي Abu Talha ya fita neman abinci sai Allah ya yi wa yaron rasuwa.
فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني Lokacin da Abu Talha ya dawo sai yake tambaya me ya samu ɗana.
فقالت أم سليم وهي أم الصبي هو أسكن ما كان Sai uwan yaron sai ta ce ai ya samu natsuwa.
فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها Sai ta kawo masa abincin shi na dare ya ci sannan ya sadu da ita.
فلما فرغ قالت وار الصبي Bayan ya gama saduwa da ita ya gama komai sai ta ce masa ka je ka rufe yaron.
فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره lokacin da abu talha ya waye gari sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abin da ya faru فقال أعرفتم الليلة sai ya ce kun dan yi shagali da daddare قال نعم sai sai ce na'am
قال اللهم بارك لهما sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ka sanya musu albarka a shagalin da suka yi da daddare wato saduwar da suka yi فولدت غلاما sai ta haifi wani yaro
فقال لي أبو طلحة sai abu talha ya ce min احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه تم- بتمرات sai ya ce da ni ka ɗauke shi ka kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ni da wasu ‘yan dabinai.
فقال أمعه شيء Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ya ce akwai wani abu da ka zo da shi ne tare da shi?
قال نعم تمرات Sai ce eh na zo da wasu ‘yan dabinai.
فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke su fama ha sai ya tattauna su.
ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي sannan ya ɗauke ta ya ɗauki wannan dabinan da ya tattauna ya sanya su a bakin yaron ثم حنكه وسماه عبد الله sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya sanya masa wannan dabinan a baki sai ya kira shi da suna abdullah متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار a wata ruwayar ta bukhari sufyan bin uyaina yana cewa sai na ji wani daga cikin mutanen madina ya ce
فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود wani daga cikin mutanen madina yake cewa na ga yara guda tara waɗanda suka fito daga zuriyar wannan abdullah ɗin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya masa da birai a baki dukkansu sun karanci alkur'ani
وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم
a wata ruwayar ta muslim wani yaro na abu talha ya mutu
فقالت لأهلها
na'am shi yaron ɗa ne ga ummu sulaim saboda haka ummu sulaim sai take cewa da a, mutanen gidanta لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه kada ku sanar da abu talha game da abin da ya sami yaransa har zan zamani ce zan ba shi wannan labarin
فجاء فقربت له عشاء sai ya zo sai ta kawo masa abincin dare فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك
sai ta kawo masa abinci ya ci ya sha sannan kuma ta yi masa kwalliya irin wacce ba ta taɓa yi ba har ya sadu da ita فوقع بها فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها bayan ta ga ya ƙoshi kuma ya sadu da ita
قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوها sai take cewa ya kai abu talha ya kake gani idan da a ce wasu mutane za su ba wa wasu mutane aro idan suka nemi su dawo musu da aronsu shin kana ganin ya halatta su hana su قال لا فقالت فاحتسب ابنك sai ta ce sai ya ce a'a ai ba zai yi su hana su ba sai ta ce to ka nemi lada game da yaronka
قال فغضب ثم قال تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني
sai ya yi fushi ya ce yanzu haka kika bar ni har kika ja hankalina muka sadu sannan za ki bani labarin abin da ya sami yaro na
فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان sai ya tafi ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin abin da ya faru فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce masa Allah ya sanya muku albarka a cikin daren ku wanda ya gabata
قال فحملت Anas dan Malik yake cewa sai ta samu ciki قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana halin tafiya ita kuma Ummu Sulaimin tana tare da shi وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طرقا فد- annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo madina baya shigar ta haka
فدنوا إلى المدينة فضربها المخاض
sun kusanto madina kawai sai naƙuda ta kama ta فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم sai abu talha ya tsaya ya kula da ita shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست وقد احتبطت بما ترى sai abu talha yake cewa tabbas ya Allah ka san ina jin daɗi in fita duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita in shiga duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gashi kuma an tsare ni da abin da ka gani تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا sai ummu sulaim take cewa da abu talha na daina jin ciwon da nake ji saboda haka mu ci gaba da tafiya
وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما
yake cewa bayan sun iso madina sai na kuda ta sake kama ta sai ta haifi yaro
فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم sai babata ta ce min ya kai anas babu wanda zai shayar da shi har sai ka je da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam
فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث bayan gari ya waye sai na ɗauke shi na tafi da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai anas dan malik ya ƙarasa ragowar abin da ya faɗa a hadisin da ya gabata na dabinan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wa yaran da kuma irin falala da alkhairin da ya haɗu da yaran
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara masa yarda yana cewa
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa ليس الشديد بالسرعة
mai ƙarfi ba shi ne gwanin kokawa ba إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب mai ƙarfi shi ne wanda duk lokacin da ya fushi zai iya mallake kanshi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن سليمان بن سرد وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال an karɓo daga sulaiman ɗan surat allah ya ƙara masa yarda ya ce
كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان na kasance ina zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a tare da shi akwai wasu mutum biyu waɗanda suke zage-zage وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه ɗaya daga cikinsu fuskarsa ta murtike sannan kuma jijiyoyinsa sun taso فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد tabbas na san wata kalma da zai faɗe ta da ya daina jin fushin da yake tare da shi لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجب da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsari daga shaitan wanda yake kefaffe to da duk abin da yake ji na fushi da ya tafi فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم sai suka ce masa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi tsari daga shaitan wanda yake jefaffe متفق عليه bukhari da muslim suka rawaito وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga mu'az ɗan anas Allah ya ƙara masa yarda yana cewa manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء
dukkan mutumin da ya gimtse wani fushi wanda yake da ikon ya zartar da shi to ranar alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai kira shi a gaban halittu ya neme da cewa ya zaɓi duk matar da yake so a cikin matan aljanna رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da tirmizi sun rawaito kuma tirmizi ya ce hadisi ne mai kyau
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda yana cewa wani mutum ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi mun wasiya قال لا تغضب sai annabi ya ce masa kada kai fushi فردد مرارا sai mutumin ya sake maimaitawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya masa wasiya قال لا تغضب sai ya ce kada kai fushi رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abu huraira allah ya ƙara masa yarda yana cewa manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة
bala'i ba zai gushe ba yana sauka ga mumini da kuma mumina a cikin kansa ma'ana a cikin karan kansa da kuma yaransa da dukiyarsa har sai ya haɗu da Allah ba shi da wani zunubi رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karɓo daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yarda yana cewa قدم أيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس Uyayna bin Hisin ya zo sai ya sauka a wajen ɗan ɗan uwansa Alhurru bin Qais
وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه ya kasance daga cikin mutanen da Umar Allah ya ƙara masa yarda yake kusanto da su.
وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا
Yake cewa makaranta waɗanda suke dawwama suke lazimtar majalisin Umar sun kasance wasu dattijawa ne wasu kuma samari ne.
فقال أيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر sai uyaina yake cewa da ɗan ɗan uwansa ya kai ɗan ɗan uwana tabbas kana da matsayi a wajen wannan sarkin don haka ka neman min izini a wajen shi saboda haka sai neman masa izini a wajen Umar sai Umar ya masa izini فلما دخل قال هي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل yana shiga sai ce kai ya kai ɗan Khattab na rantse da Allah baka mana kyauta baka yi mana adalci saboda haka sai Umar ɗan Khattab ya yi fushi فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به
Umar ɗan Khattab ya yi fushi har ya so ya hukunta shi فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين sai yake cewa shi alhurru kenan yake cewa ya kai sarkin muminai Allah fa yana cewa da annabinsa khuzil afwa ma'ana ka dinga yin afwa sannan kuma ka dinga umarni da abin da yake a kyakkyawa sannan kuma ka kau da kai daga jahilai وإن هذا من الجاهلين tabbas shi yana daga cikin jahilai والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى yace na rantse da Allah Umar bai wuce wannan ayar ba lokacin da ya karanta ta kuma dama ya kasance in dai aka gaya masa ayar Allah ko kuma ya ji ta ko ya karanta ta to sai ya tsaya ya yi amfani da abin da ta kunsa
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
an karɓo da ga Abdullahi ɗan Mas'udin Allah ya ƙara masa yarda yana cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها
tabbas a bayana za ku ga wasu al'amura waɗanda ba su yi muku ba, قالوا يا رسول الله فما تأمرنا yake cewa sai suka ce ya manzan Allah ne kake umartan mu da shi,
قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم
sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu duk haƙƙin da yake kanku to ku yi ƙoƙari ku ba da shi, ku kuma haƙƙin ku ku roƙi Allah ya dawo muku da shi.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله an karɓo daga yahya usaid bin huzair allah ya ƙara masa yarda yana cewa wani mutum daga cikin mutanen madina ya ce da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya manzan allah ألا تستعملني كما استعملت فلانا وفلانا yanzu ba za ka bani aiki kamar yadda ka ba wana da wana ba فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة sai yake cewa tabbas a bayana za ku ga abubuwan da ba za su yi muku daɗi ba فاصبروا حتى تلقوني على الحوض ku yi haƙuri har ku haɗu da ni a tafkina متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم an karɓo daga abdullahi bin abi haufa allah ya ƙara masa yarda yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ɗaya daga cikin kwanakin da ya haɗu da abokan gaba ya jira har sai da rana ta karkata daga tsakiyar sama sannan sai ya miƙe فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية sai ya ce ya ku mutane kada ku yi fatan haɗuwa da abokin gaba ku roƙi Allah zaman lafiya
فإذا لقيتموهم فاصبروا amma idan kuka haɗu da abokan gaba to ku yi haƙuri واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ku tabbatar da cewa aljanna tana ƙarƙashin inuwar takubba
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah mai saukar da littafi mai tafiyar da girgije mai karya rundunonin arna ka karya su kuma ka taimake mu a kansu متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito باب الصدق babin da yake bayani akan mahimmancin gaskiya قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya
وقال تعالى والصادقين والصادقات Allah yake cewa a wata ayar wasadiqina wasadiqat da kuma masu gaskiya maza da masu gaskiya mata su ma Allah ya tanazan musu lada mai yawa وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم Allah maɗaukakin sarki a wata ayar kuma yana cewa inda a ce za su gaskata Allah da ya fi zama alkhairi gare su
وأما الأحاديث amma daga cikin hadisan da suka zo akan mahimmancin gaskiya akwai فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال na farko an karɓo shi ne daga abdullahi bin mas'ud daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة tabbas gaskiya tana shiryarwa zuwa ga abu mai kyau shi kuma abu mai kyau yana shiryarwa zuwa aljanna وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya har sai an rubuta shi cewa shi mai gaskiya ne a wajen Allah وإن الكذب يهدي إلى الفجور kuma tabbas karya tana shiryarwa zuwa fajirci وإن الفجور يهدي إلى النار shi kuma fajirci yana shiryarwa zuwa wuta
وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya har sai an rubuta shi cewa shi makaryaci ne متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito الثاني عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك hadisi na biyu an rawaito shi ne daga abu muhammad wato hassan dan aliyu dan abi talib yana cewa na haddace daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka bar abin da kake kokonto zuwa abin da baka kokonto فإن الصدق طمأنينة tabbas gaskiya akwai natsuwa a cikinta والكذب ريبة ita kuma ƙarya akwai kokwanto da shakka a cikinta رواه الترمذي وقال حديث صحيح tirmizi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne ingantacce
الثالث عن أبي سفيان الصخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل hadisi na uku kuma an rawaito shi ne daga abu sufyan wato sakhr bin harb daga wani bangare na hadisinsa da kuma kissarsa wacce ta faru da hirakal
قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم hirakal yake cewa me annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarta ku da shi
قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا abu sufyan yake cewa sai na ce masa yana umartar mu yana ce mana mu bauta wa Allah shi kadai kada mu shirka da shi واتركوا ما يقول آباؤكم yana ce mana mu bar abin da iyayenmu suke faɗa ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة yana umartar mu da sallah da gaskiya da kamewa da kuma sada zumunci متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
الرابع عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال hadisi na hudu an rawaito shi ne daga sahal bin hunayf wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإذ مات على فراشه duk mutumin da ya roƙi Allah shahada in dai da gaske ya roƙi Allah to Allah maɗaukakin sarki zai azurta shi da ita ko da kuwa ya mutu akan shimfiɗarsa رواه مسلم muslim ne ya rawaito الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم hadisi na biyar an rawaito shi daga abu huraira yana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه yake cewa wani daga cikin annabawan Allah Allah ya ƙara musu tsira da aminci ya yi yaƙi sai ce da mutanensa لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها mana kada wani mutum daga cikin mutanen da suka yi aure amma ba su tare da matar ba ya biyo ni
ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها hakanan kada wani mutum wanda ya gina gida amma bai rufe saman ba ya biyo ni ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها hakanan kada wani mutum wanda ya sayi tumaki ko kuma ya sayi masu ciki yana jiran su haife abin da ke cikin su ya biyo ni فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك sai ya yi yaƙi sai ya zama cewa lokacin sallah azhar ya kusa
فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور
sai yake cewa da rana tabbas ke Allah ya umarce ki ni ma Allah ya umarce ni mana mu duka da ni da ke dukkan mu a ƙarƙashin Allah muke
اللهم احبسها علينا ya Allah ka tsayar mana da ita a kanmu فحبست حتى فتح الله عليه sai Allah ya tsayar da rana har sai da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama ya ci wannan garin فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها bayan an tattara ganima sai wuta ta zo domin ta cinye wannan ganima
فلم تطعمها amma sai ta kasa cinye ta فقال إن فيكم غلولا sai ya ce tabbas a cikin ku akwai wanda ya saci dukiyar ganima فليبايعني من كل قبيلة رجل
saboda haka kowanne mutum ɗaya daga cikin kowace kabila ya zo ya mun mubaya فلزقت يد رجل بيده sai hannun wani mutum ta liƙe da hannun shi wannan annabin Allah فقال فيكم الغلول sai ce tabbas a cikin ku akwai wanda ya saci dukiyar ganima فلتبايعني قبيلتك saboda haka kabilar ka gaba ɗaya ta zo ta yi min mubaya فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده sai hannun maza guda biyu ko kuma guda uku ta makale da hannunsa فقال فيكم الغلول sai ce tabbas a cikin ku akwai waɗanda suka saci dukiyar ganima فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها sai suka zo da wata dunkulalliyar zinare wacce ta yi kama da kan saniya suna kawo ta suna ajiye ta a gaban wannan annabin Allah kawai sai wuta ta zo sai ta cinye ganima فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا saboda haka gaba ɗaya waɗanda suka zo gabaninmu ganima ba ta halatta a gare su ba ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا mu kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya halatta mana ganima saboda rauninmu da kuma gajiyawanmu da ya gani متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم An karɓo daga Hakim bin Izam Allah ya ƙara masa yarda yana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa masu cinikayya guda biyu wato da mai saye da mai siyarwa suna da zaɓi matuƙar ba su riga sun rabu ba idan suka yi gaskiya kuma suka bayyana to Allah maɗaukakin sarki zai sanya musu albarka a cikin cinikayyarsu وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما idan kuma suka ɓoye kuma suka yi ƙarya to Allah maɗaukakin sarki zai kwashe albarkar cinikayyarsu متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito باب المراقبة babin da yake bayani akan lura da cewa dukkan abin da mutum yake yi to Allah yana ganinsa
قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم Allah maɗaukakin sarki yana cewa tabbas Allah fa shine wanda yake ganin ka idan ka miƙe kana sallah وتقلبك في da الساجدين lokacin da kake jujjuyawa a cikin masu sujada
وقال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki yana cewa وهو معكم أينما كنتم tabbas shi yana tare da ku duk inda kuka kasance وقال تعالى Allah yana cewa إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء tabbas Allah babu wani abu da yake ɓuya gare shi a sama da kuma ƙasa وقال تعالى Allah ta'ala yana cewa إن ربك لبالمرصاد tabbas Allah yana nan a madakata وقال تعالى Allah yana cewa يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور tabbas Allah ya san idanuwa masu ha'inci da kuma abin da kiraza suke ɓoyewa والآيات في الباب كثيرة معلومة ayoyin da suke cikin wannan babin suna da yawa kuma yawancinsu an san su وأما الأحاديث amma daga cikin hadisai to akwai
وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه na farko daga cikin hadisan da suka zo waɗanda suke nuna cewa mutum ya dinga kula da Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da yake aikata abubuwa domin ya kiyaye abin da yake aikatawa daga ciki akwai hadisin Umar ɗan Khattab da yake cewa
بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم yake cewa wata rana muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب sai شديد, wani mutum ya bullo mana mai tsananin farin tufafi شديد سواد الشعر mai tsananin bakin gashi لا يرى عليه أثر السفر ba a ganin alamun tafiya tare da shi ولا يعرفه منا أحد babu wanda ya san shi a cikinmu حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم har ya zauna zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه sai ya jingina gwiwoyinsa zuwa gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wa sallam ووضع كفيه على فخذيه sai ya dora tafukan hannunsa akan tafukan annabi sallallahu alaihi wa sallam وقال يا محمد sannan ya ce ya kai muhammad أخبرني عن الإسلام ba ni labari game da musulunci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ya ce musulunci shine ka shaida babu wani abun bautawa da gaskiya sai allah kuma annabi muhammad manzon allah ne وتقيم الصلاة ka tsayar da sallah وتؤتي الزكاة ka ba da zakka وتصوم رمضان ka yi azumin ramadan وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا kuma ka yi- kuma ka yi hajji ɗakin Allah kuma ka yi hajjin ɗakin Allah idan ka samu dama قال صدقت sai ya ce ka yi gaskiya فعجبنا له يسأله ويصدقه sai muka yi mamakinsa yana tambayar shi kuma yana gaskata shi قال فأخبرني عن الإيمان sai ya ce to ka bani labari game da imani قال sai ya ce أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره sai ce imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira kuma kai imani da kaddara alherinta da sharrinta قال صدقت sai ce ka yi gaskiya قال فأخبرني عن الإحسان sai ce ka bani labari ne ake nufi da ihsan قال أن تعبد الله كأنك تراه yace shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi فإن لم تكن تراه فإنه يراك idan kai baka ganin sa to shi yana ganin ka قال فأخبرني عن الساعة sai ce ka bani labari game da ranar tashin alkiyama قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل sai ce ai wanda ake tambaya bai fi wanda ya tambayar sani ba قال فأخبرني عن أماراتها sai ce to ka bani labari game da alamominta قال أن تلد الأمة ربتها yace shine baiwa ta haifi uwar gijiyarta ma'ana mutum ya yi sadaka da baiwarsa har ta haifi ya saboda haka wannan yadda ta haifa za ta zama ita ce uwar gijiyar babarta وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان sannan daga cikin alamominta za ka ga marasa takalma masu tafiya tsirara talakawa masu a kiwon akoyi suna tsawaita gidaje mana za ka ga ƙauyawa suna yin gidaje masu tsawo
ثم انطلق فلبثت مليا sannan ya tafi falabistu maliyan sai na zauna na wani ɗan lokaci ثم قال يا عمر أتدري من السائل sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ya kai umar ka san me wannan tambayar قلت الله ورسوله أعلم sai na ce Allah da manzansa su ne suka fi sani قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم sai ya ce ai wannan da ka gani mala'ika jibrilu ne ya zo ne don ya sanar da ku addininku رواه مسلم muslim ne ya rawaito الثاني عن أبي الثاني عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال hadisi na biyu an karɓo shi ne daga jindub bin junadata da kuma mu'az bin jabal daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
اتق الله حيثما كنت ka ji tsoron Allah duk inda kake وأتبع السيئة الحسنة تمحها ka biyar da kyakkyawan aiki ga mummuna saboda kyakkyawan zai goge mummuna وخالق الناس بخلق حسن ka ɗabi'anci mutane da ɗabi'u masu kyau رواه الترمذي turmuzi ne ya rawaito الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال hadisi na uku an rawaito shi daga abdullahi bin abbas yana cewa كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال wata rana na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce min يا غلام إني أعلمك كلمات ya kai yaro tabbas ni zan sanar da kai wasu kalmomi احفظ الله يحفظك ka kiyaye Allah zai kiyaye ka احفظ الله تجده تجاهك ka kiyaye Allah za ka same shi a gabanka إذا سألت فاسأل الله in za ka roƙi wani abu to ka roƙi Allah وإذا استعنت فاستعن بالله idan za ka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ka sani tabbas idan da a ce duk al'umma za su taru domin su amfani ka da wani abu to ba za su amfani ka da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك idan da a ce za su haɗu da niyyar su cutar da kai da wani abu ba za su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta maka رفعت الأقلام an وجفت ɗauke الصحف.
alƙalamai sannan kuma takardu sun bushe رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح tirmizi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce وفي رواية غير الترمذي
a wata ruwaya ta wani tirmizi ma'ana a wata ruwaya ta zuwa musnad ahmad احفظ الله تجده أمامك ka kiyaye Allah za ka same shi a gabanka تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ka dinga tunawa da Allah a lokacin da kake cikin yalwa shi ma Allah maɗaukakin sarki zai tuna da kai a lokacin da kake cikin tsanani واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ka tabbatar da cewa duk abin da ya kubce maka to dama ba zai same ka ba وما أصابك لم يكن ليخطئك duk abin da kuma ya same ka dama ba zai kubce maka ba واعلم أن النصر مع الصبر ka dinga tuna cewa tabbas taimako yana zuwa ne tare da haƙuri وأن الفرج مع الكرب yayewa tana zuwa ne tare da baƙin ciki وأن مع العسر يسرا dukkan tsanani yana tare da sauƙi
الرابع عن أنس رضي الله عنه قال hadisi na hudu an rawaito ne daga anas allah ya ƙara masa yarda yana cewa
إنكم لتعملون إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر tabbas ku kuna aikata wasu ayyuka a wajen ku waɗannan ayyukan ba koman komai ba ne كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات mu kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam muna kirga ta daga cikin abubuwan da suke halakarwa رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
hadisi na biyar an rawaito shi daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
إن الله تعالى يغار tabbas allah yana yin kishi وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه kishin allah shine mutum ya aikata abin da allah ya haramta masa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول hadisi na shida an rawaito daga abu huraira allah ya ƙara masa yarda yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum uku daga cikin banu isra'ila da mai kuturta da mai kora da kuma makaho allah maɗaukakin sarki ya so ya jarrabe su sai ya aika musu da wani mala'ika فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس sai yake cewa da mai cutar albaras menene ka fi so sai yake cewa abin da na fi so shine launi mai kyau da fata mai kyau sannan abin da mutane suke kyamata ta saboda shi ya zama ya tafi daga gare ni فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا
sai ya shafa shi kawai gaba ɗaya sai ya zama cewa duk abin da mutane suke kyamata su saboda shi ya tafi aka ba shi launi mai kyau aka ba shi fata mai kyau قال فأي المال أحب إليك sai ya ce wace dukiya ka fi so قال الإبل أو قال البقر sai yake cewa na fi son raƙumi wasu kuma suka ce sai ya ce na fi son saniya فأعطي ناقة عشراء sai aka ba shi taguwa wacce take mai ciki فقال بارك الله لك فيها sai mala'ikan ya ce Allah ya sanya maka albarka a cikinta فأتى الأقرأ فقال أي شيء أحب إليك sai ya je wajen mai kora ya ce masa wacce irin dukiya ka fi bukata قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس sai yake cewa abin da na fi bukata shine in samu gashi mai kyau kuma wannan abin da mutane suke kyamata ta saboda shi ya zama cewa ya tafi daga gare ni فمسحه فذهب عنه sai ya shafa shi sai ya tafi daga gare shi وأعطي شعرا حسنا aka ba shi a gashi mai kyau قال فأي المال أحب إليك sai ya ce wacce irin dukiya ka fi bukata قال البقر sai ya ce na fi bukatar saniya فأعطي بقرة حاملا sai aka ba shi a dukiya ta saniya mai ciki ma'ana aka ba shi saniya wacce take da ciki وقال بارك الله لك فيها ya ce Allah ya sanya maka albarka a cikinta فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك sai ya je wajen makaho ya ce kai kuma me ka fi so قال أن يرد الله إلي بصري ya ce Allah ya dawo min da ganina فأبصر الناس in dinga ganin mutane فمسحه فرد الله إليه بصره sai ya shafa shi sai Allah ya dawo masa da ganinsa قال فأي المال أحب إليك sai ya ce wacce irin dukiya ka fi bukata قال الغنم na'am sai ya ce abin da na fi bukata shine a bani tinkiya فأعطي شاة والدا sai aka ba shi wata a, akuya wacce take haihuwa فأنتج هذان وولد هذا shi mai cuta albaras taguwarsa ta haihu mai kora shi ma saniyarsa ta haihu shi ma wanda yake makaho shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa tinkiyarsa albarka ta haihu
فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم sai ya kasance shi a mai cuta albaras Allah maɗaukakin sarki ya kaddara yana da kwari na eh, yana yana da kwari na raƙuma shi ma wanda yake a, mai mai- mai kora shi ma yana da kwari na shanu shi ma na ukun yana da kwari na tumakai
ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك
sai wannan mala'ikan ya zo wajen shi wancan mai cuta albaras ɗin wanda ya samu waraka a surar ɗan adam ya ce masa to ni ɗan tafarki ne kuɗina sun ƙare ba ni da yadda zan yi ban dogara da kowa ba sai Allah sannan kuma kai saboda haka ina fatan ka taimaka min أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة sai ya ce ina roƙonka saboda Allahn da ya baka kyakkyawar fata ya baka kyakkyawan launi ya baka dukiya ka bani raƙumin da zan hau na ƙarasa tafiyata sai ya ce ina wallahi al'amura sun mana yawa ɗawainiyoyi da hidimomi sun yi yawa
فقال كأني أعرفك sai ya ce kamar na san ka ألم تكن أبرص يقذرك الناس sai ya ce wai ba kai ne wannan mai cutar albaras ɗin da mutane suke kyamarka ba فقيرا فأعطاك الله talakan nan wanda Allah ya ba shi dukiya فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر sai ya ce a'a ni ba dama can da kuɗina na taso na gaji waɗannan kuɗaɗen ne kaka da kakanni
فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ya ce in dai ƙarya kake Allah ya koma da kai gidan jiya
وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا sai ya je wajen mai kora ya je a surar cewa yana cikin hali na rashin abin hannu ya roƙe shi da cewa ya taimaka masa shi ma mai kora ya faɗa masa irin abin da mai cutar albaras ya faɗa sai ya yi masa irin waccan addu'a da yawa mai cutar albaras ya ce in dai ƙarya kake yi to Allah ya koma da kai irin halin da ka kasance a baya.
فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك
sai ya je wajen makaho ya ce masa to ni mutum ne miskini kuma ɗan tafarki kuɗina sun yanke gashi ina kan hanya saboda haka ba ni da yadda zan yi na ƙarasa gida sai da taimakon Allah sannan da taimakonka ina fatan ka duba Allah da ya dawo maka da ganinka ya baka kuɗi ka bani akuyar da zan ta taimaka min na ƙarasa tafiyata أسأل أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت sai ya ce tabbas ni na kasance makaho ne Allah maɗaukakin sarki ya dawo min da ganina saboda haka ka ɗauki abin da kake so a cikin dukiyar nan
فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل ya ce wallahi duk abin da ka ɗauka a cikin wannan dukiyar tawo ba zan ce maka komai ba
فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك sai ya ce rike dukiyarka ba na bukata kawai dama Allah ya jarrabe ku ne saboda haka Allah ya yarda da kai tunda baka hana abin da Allah ya baka ba kuma ya yi fushi da abokanka متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito السابع عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال hadisi na bakwai an rawaito daga Abi Ya'la Shaddad bin Aus Allah ya kara masa yarda daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت mai wayo shine wanda ya yi wa kansa hisabi kuma ya yi aiki saboda ya riske shi bayan ya mutu والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني gajiyayye shine wanda ya bi son zuciyarsa kuma ya yi burin cewa Allah zai yi masa abin da yake so رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisi ne mai kyau.
الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Hadisi na takwas an rawaito shi daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa yana daga cikin kyawun musuluncin mutum shine ya bar abin da ba ruwansa.
حديث حسن رواه الترمذي وغيره Hadisi ne mai kyau Tirmidhi da waninsa ne suka rawaito shi.
التاسع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال hadisi na tara an rawaito daga Umar daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواه أبو داود وغيره ba a tambayar mutum me yasa ya daki matarsa Abu Dawud da waninsa su ne suka rawaito shi
باب في التقوى
saboda kurewar lokaci za mu tsaya a nan gurin insha Allahu ta'ala a darussa na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh